الشيطان الرجيم قال المسلم رحمه الله باب الربا وإذا تمليك المال إلى الحياة بغير حول إذا كان المقصود الرئيسي رئيسي بالواحد هو مدعو مبتدع أما إن كان إن كان تلقه تلقه الرئيس ثواب الآخر إيلائي معتاد فهو له وإن كان وإن كان جل مثله فهو بصدق لا من أعلاه أي يريد كسب مهمته فهو تبع
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه وتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna da gana jaddada da godiya da Allah subhanahu wa ta'ala wanda sake dawo da mu a wannan majalisi ne a sarka ƙarƙashin nafsi na wannan babban littafi na wanda ke fede a wannan samun magani da mu tashi na jiba يقول مسلم رحمه الله تعالى باب الهبة ce babin da ke magana akan kyauta da alhiba da abiya duk kusan ta yi tasu ɗaya da hadiya duka ya ce abinda ake cewa kyauta wani ya tauri kulmari fil hayati irai wani kamar da kawo mutum dukiya ko wani abu na dukiya ba tare da ya baka wani abu ba kenan ka mallaka wa mutum wani abu ya baka wani abu sunan ciniki ai ko ka ba mutum kuɗi ya baka wani abu shi ne ciniki to shi da abin da za a baka kuɗi haka za ka mallaka wa mutum ba tare da ya baka komai ba to shi ake cewa a riba kyauta idan ka da maqsudin ra'is bil wahidi ko na motsi yace idan ya zamanto manufa ta asali ga wanda ya bada nan shine nufinsa kada ya amfanar da mutumin da ya ba shi in wannan ne shi ne ake cewa alhima amma in kare kasa da ra'is amma idan ya zama manufarsa ta asali ta zama to sawabul akhira neman lana na lahira ne shi yasa ai wannan sadaka da ya tsayin mutajin ya ba mutumin da yake bukatar wani abu to wannan ba huwa sadaka shi ne sadaka sai shi ne bambanci da ke tsakanin kyauta da sadaka wani kanin jinnu ƙasa da yi a tawaddud ya ce idan kuma ya zama mafi yawan manuwar wannan da ya ba da abu yana so ne ya sa soyayya tsakanin shi da wanne ba ila man a ƙawun zuwa ga wanda ya ba shi tunda dole ka ba shi wani abu zai so ka a yi ridu kasar mahabbatihi yana so ya sami sansa fa huwa hadiyya shi ake cewa hadiyya kenan inda ka ba da kai zai ka amfani mutum ne ba tare da baka wani abu ya ce ba in kuma da ka ba da don ka taimaka a wani mai karamin ƙarfi manufar ka shi ne na lahira ku si ka sadaka in kwa da ka ba da saboda neman ya so ka wanda ka ba shi ka sa soyayya tsakanin ku shi yake ce hadiyya sabi kuna duka ne guda uku a hadina
وتفكير بالإيجاب والقبول الإيجاب أن يكون الواحد وحب بك هذا الشيء أو أعطيتك إياه أو من أو ملكتك إياه ونحو ذلك مما يؤدي هذا المعنى والقبول أن يكون أن يكون العاقل عدل أو رضيت ونحو ذلك مما يدل على قبوله بالإسلام نعم وذكر الإنفاق الربا فيهما نعم.
لأنهما يدلان دلالة سريعة على بدل الطرفين لهذه الإنفاق نعم ووجب الفعل فيهما
imam da ke cewa wata sihu bil ijabi wal qabul yace ba da kyauta ko sadaka ko hadiyya ita suna wajaba suna anganta ijabi wal qabul idan ka ba mutum shi ko yace ya karba fal ijab yace abin da ake cewa ijab an ya kula wahibu wanda zai bada ya ce wa habtuka hada shay mutum ce na baka wannan abu aw a tsaye tuka iya ko ce na baka shi aw mallaktuka iya ko ce na mallaka maka wannan abu وله ذلك تبعيك إذن كما لها كدنا مما يؤدي هذا المعنى والذي بعد ولا معنى الكوزة والقبول الشيك والذيك باكرين شي ولا والذي بعد عن الإجابة الذي باك كأبن دي فدا تقوم يكباك سيئ أن يقول الآخر قبلت ice na karba shi kenan auren bitu ko na yarda ka ba mutum abinci na karba wala zalika da wani mutum wannan mimma ya dinga ala kabuli abin da ke nuna cewa ya mutum ya karɓi wannan da gaba shi to ba ta si wani ba tu bihi ba kenan kyauta tana anganta da wa'annan abubuwa da muka gani da annahu ma dillani dilalatan sariyatan ala rubat tarafain domin suna nuna nuni a fili akan cewa wannan bangare guda biyu sun yarda da haka da mai bagawa da mai karba kenan da wanda ya bada da wanda aka ba بهذه الهبة تولى الشتات أكبر فوجب العمل بيأتنا ووجب العمل بهما يا وجب عيشي على القبول والإيجاب نعم
وتحاول البطل أيضا الآتية المقدر التي بما يجب عليها فإذا أعطاه مالا وقد أعلن هذا الإعطاء بما يدل على أن هذه العتية تبقى أن يتزوج الشخص ويلقى عليه أبوه شاب ليذبحها في زواجه ولم يقبل شيئا فيدعو لأبيه هذه الشاب هذه الشاب في هذه المناطق يدل على أنها كذبة لكن إذا إذا كان المعطي بريا ومعروفا بالكرم وأبوه مؤذى فهذا الإعداء يقوم مقام مقام الإيجاب والقبول لأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كانوا يأكلون ويلقون ويقبلون الهدايا هدايا والعباد بالقرب دون القول ودل على أنه يقوم مقامه.
sai ma da cewa zimin riba ita kyauta ne tana anganta aizan bira'adiyyatin mukutari na bima ya dillu alaiha da badawa wanda suke haɗe da abin da ke nuna cewa an bada an karɓa fai za a tsahu mala idan mutum ya baka dukiya wabtar na hatar iya wannan bada da ya maka ya haɗu bima ya dillu ala an na haɗe na haɗe hiba da abin da ke nuna wannan abin da ya baka kyauta ya baka shi kenan idan mutum ya baka wani abu wannan wajen badawa zai nuna maka wannan abin kyauta ya baka shi ka gane wanda abu ne da an yi an san kawai kyauta ne misali ka an yi zawon da shakisun kamar wani mutum ya yi aure gane ku ko yi fure zai yi aku sai dan wanke turo mashi shatan akuya misali ko ragu ya zuba haɗin ya yanka ta bi zama bi a wurin shi da ka ga nuna ta san tsaye a san kyauta ce ko kana biki kana aure misali sai wani ba ka kuɗi ya ɗauka ne a ɗauka ba ba shi ne saboda haka kenan ko baka ce ba na karɓa shi ko bai ce ba na baka yayi kawai bai samu kai kasan abin da ake yi shi ke yawon don yanka a auren su kenan wannan ba babu wani matsala a nan ya ce wa ran ya kurshe a ɗaya za ka faɗi wani abu ba kushe ba na karɓa babu matsala bai za a hu biyaƙi hadi sha ɗaya ba ɗan ƙunshi wannan akuya bi hadi munasaba a wannan munasaba ta aure ya dullu ala annaha hiba yana nuna cewa kyauta ce la siyama bare ma idan kana almudi ganiyan idan wanda ya bada an san mai hali kenan musamman idan ya zama to da baka yana da wadata kenan in yawa kasan amma in da ba shi da wadata ya baka mace ka da ba shi to ba wata ci ne kenan kyauta ce wa ma'rufan bil karami mutum ne an sani da karamci wa ku muhutali dan uwan nashi kuma mai bukata ne sai ya ba shi فهذا الإيتاء ولا بعد يقوم مقام الإيجاب والقبول يا ذا كمان لا باك لا كربا فهي أي مغنى لأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه جميع النبي صلى الله عليه وسلم صحابانسا kanu sun kasance yadu suna ba da hadiya kuma wahibuna suna ba da kyauta wa yaqbaluna kuma su ma suna karbar alhadaya hadiya da kyauta wa hibat bil qawabi kawai su karba ba su duna kauli ba su ta magana ba yana annabi sansar da sabi ana ba su abu kyauta su karba ba su yi magana ba su ce ba na karba fadalla ala annahu yaquba qamu kenan wannan ya nuna cewa idan aka baka abokan amsa ya tsaya kamar ka ce na karba
وتلزم الإطلاع بالقبض فإذا فإذا قبل فإذا قبل مرهوب أمر مرهوب له الإطلاع فقد فقد لزمت فلا فلا يحب للوارث الرجوع بها لما ثبت عن أبي بكر وعمر من أن العطية لا تلزم ولا تكون ملكا للموجود له إلا أن يقبضها.
ya ce watar gamin riba ita kyauta ta daga mutum bilkabar in ka amsa kiran da an baka abu kai maza maza ka amsa saboda kar aje a tada ya ce bai da abidal mahubu lahu idan wanda aka ba shi kyauta ya karba alhiba kyautar nan bakar lazimar kawai shi kenan yanzu kuɗi zai dawo in bai ka ba mutum ya karba to bai dawo wala yajidu wahidi wala yi kulluwani biya bai cancanta ba ga wanda ya bada wannan abu ru'u biya ya komo ciya masu inda ka ba mutum abu ya karba baka da wani bai ba dan ka ba lima tabbata a annabi bakarin wa umar radiyallahu anhuma saboda abin da tabbata da abubakar da umar allah kara musu yarda min annal atiyata akan cewar kyauta la tanzan bata kama ta zama ta yi wala ta kudu mulkan mawubi lau bata zama mulki ga wanda aka bashi illa an ya kaula sai ya karba kina idan aka baka abu in ba karba ba har zai da mulkin ki yana ga maza maza ka karba
ولا يجوز ولا يجوز الرجوع فيها الا للوارث لقول الرسول صلى الله عليه وسلم لا يجوز الحاجه ان يوضع هديه فيرجع فيها الا الا الوارث في وارث وارث ولده فالعباد اذا قبلها من من وهبت له لم يكن للوارث أن يسترجعها إلا إن كان الموهوب له له ابنا للوارث ويجوز ويجوز لوالده وهو الوارث أن يسترجع ما وهب لابنه ما وهب لابنه ولا يجوز الرجوع بهذا المتن ya kyauta ya komo ya ce ya fasa illa bilwalidi sai dai in uba ne ya ba ɗan shi kyauta to wannan uba ne ba ɗan shi kyauta iyaye ko mu ya amshi babu laifi da kawai rasulullah sallallahu alaihi wasallam saboda faɗa min sallai cewa la yuhibbu li ahadin an yuti afiyatan bi halitta baka mutum ya bara kyauta wa yarji'u biha kuma ya koma ya amshi kayan shi illa alwalid fi ma yuti waladan sai dai uba da ya ba ɗan shi wannan ya iya amshi kayan shi dan da abin da aka ba duka da wani dukkanin uba ne shi yasa haƙƙin uba ko kuma ya ce haƙƙin uwaye akan ya haƙƙi ne mai ƙarfi da ɗa da dukiyarsa duka wani nawa ne na uban shi haka nan zai ce an ta wa maluka bi abika ya ce da kai ɗin da dukiyar ta gaba ɗaya na babanka ne shi yasa uba yana da damar da ya tasarrufi a dukiyar ɗansa ko ba da izinin ɗan shi ba ba kamar ɗa bane shi ɗa bai da damar da ya tasarrufi a dukiyar ubansa sai da izininsa amma shi uba iya da damar zai tasarrufi a dukiyar ɗansa ko da ba da izininsa kai ko ɗauka ai bai sani ko za a rubuta mashi da biyu da sai ke cewa na ita fahimatu kyauta idan ƙafi da manuhi bazlahu idan wanda aka ba shi ya riga ya karba ka ba mutum ya karba an ƙarin su lam yazid lil wahid bi halitta ba ga wanda ya bada an yarji a ya dawo an shekara shi illa in kana mawhubu lahu ibnan sai dai in wanda aka bashi dani dan wa lil wahid ga wanda ya bada kenan dan wanda ya bada ne kenan uba ne ba dan shi an shi ba mu ko yuzu lil wahid ya ta ga mahaifinsa ko wal wahid shi ne da ya bada an yarji a ma wa haɓa limini ya dawo ya amshi abin da ya ba da babu wani matsala in uba na
ولا والمجروح في رعية القولان أن يستوي بينهم على قدر قيراته لقول الرسول صلى الله عليه وسلم اتقوا الله وعدلوا بين أولادكم متفق عليه فيجب على الوالد أبا كان أو أما إذا أراد أن يؤتي أحدا من من بنات- من أبنائه هدية أن يؤتي كل واحد من أبنائه مثل ما أعطى هذا لبنته وأن يؤتى كل بنت وكل بنت من من بناته نصف ما أعطى هذا البنت وبقى ما هو مقدر في كتاب الله تعالى في شأن الميراث في قوله تعالى يؤتيكم الله في أولادكم للذكر مثل حد الأنثيين وهذه وهذه التسوية بين الأولاد إما هو على على السبيل وإذا أراد أن أن يهب لوالد أن أو أكثر من أولاده إخوة على سبيل البر والإيثار له أفضل
to sai ka ce malam wal mashru'u fi adiyati al awlad abin da aka shar'anta wajen kyauta da za a ba ƴaƴa an yi sauyi bainahum ka daidaita tsakanin ƴaƴanka sai ba so mahaifi ya rika bambanci tsakanin ƴaƴansa domin wannan na haddasa fitina a gida shi ga ka haɗa ƴaƴanka ga ba in suka san kana bibita wani sannan ka daidaita ƴaƴanka suna duka da ƴaƴanka ne ala kadar mirasi daidai gwalgwadon gadansu sai za ku ji ne ita ne kawai rasulullahi sallallahu alaihi wasallam saboda faɗa na zo da cewa ittaqullah ku yi tsoron Allah wa abidu baina auladikum ku yi adalci tsakanin ƴaƴan sannan ku yi wa ƴaƴan ku adalci kar ku bibi ku ku yi ku alal walid ya wajaba ga walid mahaifi ayyan kana wato aban kana a umman aban kana a umman uba ne ko uwa mahaifi idan arada an yudi ahadan min abla'i idan mahaifi yake so zai ba wani daya daga cikin ƴaƴansa a iyatan kyauta an yudi kullu wahid min abla'i in dai kyauta ce zaka bada to ba wa da iya bashi kowa sai ta bashi misir ma a da hadal ibn irin yadda ya ba wannan ɗan in dai kyauta ce haka nan to sai ka ba kowa wa an yi kulla bintin haka da ita ma mace ka ba ta min barati da ke yana su ma ka ba su kuma nisba ma a za a haɗa ibn labin abin da ka ba ɗan namiji kenan tun da ai gane su mara ne kuna da ku shi yasa in aka yi haka kaga za a adalci in kana so kenan da an yi haka wanda ba don gaskiya zai ba an yayi ba domin wata da ja gado ne aka raba sai aka ce za ka yi kyauta wannan ta haka nan ba ta wani abu na dalili ba kaɗai ka diba za ka ba wani aka ce to na mutu ba da yabon mutum ne kenan yanzu in kai haka kenan ko da mutuwa ce aka yanzu kaddara ma kayan ka rabe shi sai ka mutu to da ma ai daidai da zaman gado haka yake ko an ba shi na shi to
Kan da kake jawo magana cikin zuciya.
a muna da akwai shi tak ya kusa a cikin gudun ya ce ce wato wafi gama huwa muƙaddarun fi kitabin lahi ta'ala fi sha'an miras daidai abin da ya zo a cikin littafin Allah akan al'amarin gado haka ta ka ba da inda kyauta ce kenan abin da ake ba ƴaƴa ya sha bambam akwai yaro ya yi wani abu na kokari da ake ba shi wani shi bai ciki wani ya halitta ko wanda yana yi shi ne za mu taka ko yana karatu da za a biya mashi karatu ko aure ya kama shi ko wani abu kuma da haka shi wannan ba kyauta bane da kyautar da ake magana ko ana zaune lafiya an ka wani abu ka ba wa dole dole ya gaba kowa sai ya kamata a bambanta anan wani yaji an ce ba a bada kyauta ga da sai zamanin kowace iri ce a ba kowace iri bace za ku ji ga shi ma da yaro karanta za mu yi shi da ya zuwa ƙarshe insha Allah saboda Allah na ce ayyusikum Allah fi auladikum lizakari mislu hadhihi al-usayn yace wa hadhihi taswiya wannan daidaita da aka ce ayi bainin auladi tsakanin ƴaƴa inna ma hiya ala sahih yace akan zance mafi an ganci idan arada an yahaba liwalidi idan yana nihi zai ba ɗaya au aksar ko mutum biyu min auladi da ƴaƴansa hibatan kyauta ala sabilil birri kadai kyautar ta kyautar ta kanta kyautar ta mutum shi ba wani abu aka yi kadai kyauta ce alheri ne zaka mishi wal isari lahu ko kuma ka mishi isar ma'ana ka bashi abu na fifita shi to in wannan ne kam dole ka ne ka ba kowa sa bismillah malam za ku ji sauran أما أما إن أراد أن يعطى لواحد أو أكثر من أولاده من أجل حاجة خاصة به فلا حرج كأن يكون فقيرا فيعطيه ما يربو منه الفقراء أو يكون سلك من الزواج فيزوجه ولا يجب عليه أن يعطى من لم يبلغ سن الزو- سن الزواج أنت لو أنت أنت لو الحب أنت لو في وقت ليس عند أبيه ما يؤتي ومثله ما أن يكون أحد أولاده متف- متفردا بطلب العلم فيجوز أن يؤتيه ما ما يقيله على طلب العلم وما يحتاج وما وما يحتاجه من قيمة كتب كتب ورائعة ومثلهم أن يكون أهل الأولاد أهل أولاده عاجلا عن التقصير لآب
li'afatu li'afatu
لآبته أو غيرها أو كانت أو كانت امرأة لا زوج لها ومثلهم أن يكون أحد أولاده مر- مريضا ومحتاجا إلى العلاج وليس عنده ما يكفي لذلك ومثله إذا أراد أن أن يعطي أحد أولاده عطية مقابل عمل يقوم به أعطاه بقدر بقدر جهل وتأبيه na'am وسأله كأن يكون أحد أولاده يعمل في تجارة والده أو كان أو كان فرغ نفسه فرغ نفسه لخدمة والده to sai ku saurari wannan ƙarshen abin da ma da karanta idan duka za mu samu fa'idodin abin da ya rage mana insha Allah amma in arada saurara da kyau an yi haba da wahidin au aksara min auladi ya ce amma idan mutum yana nihi zai ba wani ɗaya ko kuma mutum biyu ko uku daga cikin 'ya'yan shi min ajali hajatin khasatan bi saboda wata bukata da ta kama wannan ɗan naka wani bukata da ta taso gashi nan fara harar babu da yi wani ba ya zaba ba sauran misali ka an yi kuna faƙiran fa yuɗi ma ya dufa wa anu faƙar kamar a ce a ƴaƴan naka akwai wani wanda yake shi faƙiri ne mashi da komi sai ka ba shi abin da zai samu ya tuni wannan talauci nashi wannan babu da yi tun da zama da buƙata ce babu da yi ba sai ka fara sauran ƴaƴa ba ku gane ku ɗaya kenan sai na gaba Eh, au ya kuna balagan sinnan zawaji bai zawuju ko dan naka ya kai shekarar aure sai da ka bashi da abun aure ka mishi aure ka bashi aka biya sadaki aka mishi kaya aka mishi komi babu matsala wala yajibu alayhi an yuti man lam yablu saboda ka wanda bai kai shekarar aure ba sai ka bashi ba dole kana ce tunda ka ba wannan kudi yayi aure a ce wannan ba sai ka bashi da wani da kyau suna zawaji au ta zawaja ko kuma mutumin da ya aure amma lokacin da fi wakatin laisa inda abihi ma yurdi lokacin da uban ba shi da wani abu yanzu misali da wannan ɗan zai yi aure uban yana da wani abu sai zai biya mishi sadaki ya biya mishi ba aka yi ko bai aka mishi aure yanzu da aka tashi auren wanda ko ba shi da kuɗin ya ce ba a wance a wani da ka a haka ake cako wani gaba da ya kaga an yi bambanci a ai ba shi kenan in yana da kuɗin bai maka in ba shi ba dole ne kenan ba a ce ba a tun da an wa wancan dole in akwai ne shi yasa irin wannan bukata an ta taso kadai inda akwai wanda aka a lokacin shi zawa in Allah ya kaddara kai wani lokacin da akwai haka za a ko da diya mace ce yanzu misali kana da hali za ka diya mace aure ka kashe wata miliyan uku misali sai aka yi wannan lokacin da aka wata aure miliyan da ya za kashe wata sai aka yi ɗari biyar ma baka kashe ba ba ka ina abin da Allah ya ba shi za ka yi ba a ce ba dole ka amma yanzu ka ga mutum da ya yi haka kawai sai a ce a babu adalci ba za a kalli ba da cewar ba shi da hali sai a ce ai da za a ba wani ai ka za a kashi amma a wani wani cika ta shi yasa saudiya ɗan adam garin zargin wani sai ya ɓata ladan share dole kan yanzu ne ka zana ka ragu yanzu misali abu da suke tuhumar mutum akan abu shi kuma abu da shi bai da tuhuma a wani ka nake ran ka ɗora kan ka zargi yanzu kamar misali irin wannan abin da ake na cikin siyasa wani sai ka je in baka kame bakin gaba kai ta zagin mutane kana ta sun cuce ku don kai ba kuma wajen lahira ka cuce su ka zage su kai wani an mutu na su yana ka ka aiki sai an ta ka ɗauka kar a yi garaji saboda kaka je garin a zo lissafi ko kiyama kuma abin da ka hare abin da haƙin na na su ma haƙin su in ka zage su dole a rasa su so da haka shirin sai a bashi ya ce wa mutuna kuma kamar wannan ne an yi kuna hadu auladihi mutafarriga da ɗalibin ilimi kamar a ce a cikin 'ya'yan naka akwai wannan da yake neman ilimi ɗalibi ko da ta boko ce ka biya mishi da kwal ba da yi ne yanzu an yi iyahu ma yi ma ra ɗalibin ilimi ya halitta ka bashi abin da zai taimaka mishi neman ilimin nan wa ba ya tabi da abin da ke bukata min kimar kutubi dare imar da tattabe wa nawiya da makwacin wa misirar makarar misalin su ne an ya kuna a hadu auladi azin an takassu a ce wani cikin ɗiyan naka zai iya neman kuɗi me yasa a ce bi amatin saboda yana da wani abu na aibu a jikin shi ma'ana ko yana da masakantaka ko wajen rashin lahiya wani ba zai iya neman kuɗi ba to shi ma wannan dan ka ɗauka ka wajen wani matsalar duka ba ya ka ɗauka ka ba sauran ina ya kamata abin mai zama da kyau idan saboda wani abu da ke da auren da auka ya ci mura a tullado daga ko kuma kana da yanka mace bata da mishi misali zawara ce kuma ba duba ce ba samu shi ba tana da bukatu to in ka ɗauka ka bata abin da ta wani bukatu ba sai ka ɗauka duka iyalin ka bata wanda suke gidan da mace zai ka aika wata a ce ba kai ba adalci wa mutum hakanan misalin su an yi kuna azu a wuladi maridan a ce ɗaya a cikin yayan gaba shi da lafiya ko mota da ilan ilaji yana buƙatar magani wani da inda huma ya tafi da zalika bashi da abin da zai shi da zai magani shi ma kai zaka bashi zai zai magani haka da wani sirri idan ara da an yi tsaya a haka auladi a iyata idan mutum ya yi zai ba ɗaya da cikin yayan da kyauta muƙamala amarin ya ƙobi saboda wani aikin da yake yanzu a cikin yayanka akwai wanda yake maka wani aiki to ya kamata ka bashi yanzu saudiya ana yin wannan amma mu a al'adar mu nan akwai kurakure misali sai ka samu yanzu uba yana zaune da ƴaƴansa yanzu wasu suna can suna karatu wani ma yana da kwalwar ma ya kama aiki misali sai a samu ga wani yana gindin shi yana aiki tare da uban ko yana kasuwanci tare da uban ko na amma ba shi da abin da ake ɗauka a bashi shi kuma wannan yau in uba ya mutu kaya nawa ne na kowa da kowa shi kuma yana wahala a cikin wannan dukiya to duk wanda yake wahala a dukiya to a ɗona a bawa da wasu haƙe so ne shi ne gaskiya amma mu kawai ya jale kaɗai haka nan a gargajiyance mutum ya zo yana yi kaɗai da aka mutu su can suna can suna harkar su sha wahala ba kai ka sha wahala an nema da kai kuma da kai da kowa ɗaya to wanda shi ma in aka yi haka aka ɗau wani abu ba a yi ba zalunci yace fa za mu bi kadar juhudi wa ta'abi sai uba ya dauka ya ba wannan dan daidai kwalkwalan kokarin shi da wahalar da yake shi akan dukiyar nan ya dauka ya shi haƙin sa babu laifi ka an ya kuna a hannu auladi zai amalu fi tijarati walidi yace kamar a ce daya daga cikin 'ya'yan yana aiki wajen kasuwancin ubansa ko wata ma'aikatar ubansa wannan a dauka a bashi haƙin sa na aikin aukana faraga nafsahu da girmati walidi ko kuma ya zamanto shi wannan ɗayan ya bar kan shi kaɗai ba wani abu da yake ya bar aikin komai kawai yana umar hijima shi zai ka tuka shi shi zai kula da gida duk abin da shi za a sa yayi su ba sauran da zai zuna shi a lalace wannan wanda yake wahala sai a ɗauka ana ba shi kuma da wahalar da yake kenan ba a kyale shi ba sannan an kyale shi kaga kenan an kwale shi saboda su sun ai suna aikin da suna don samun wani abu akwai lokaci نعم
وكان يسمع مثلا ولد انه يجيبها يعني العمليه المساله والليل ولا لا sadaka ita yi sadaka kaɗai damar mai ƙaramin ƙarfi ne za ka kuma za ka yi ne saboda neman lada lahira ka ne wanda za ka ba da baka tsammanin zai maka wani abu shi ko yi ba tana yi ba wata na tana buƙatar shi ma zai maka wani abu wanda sadaka ta fi duk gaba da musu
mutum yana iya haɗe miliyoyin da ya samu eh mutum kuma yana iya haɗe miliyoyin wanda na ba shi na nuna samu ranar farka kuma zo ya zo
a yayi da sadaka to ita sadaka ai ba gwani bane ba yake bambanta su kaɗai ita ai asalin ta dama wanda ake ban eh, mai ƙaramin ƙarfi ne. kuma dan a taimaka mishi ne kawai ai dan a samu neman ladan lahira ne kusan dai wanda za a ba sadaka da wuya in ka buƙaci na ba gurin su saboda haka kenan eh, in zai dawo ana buƙatar kenan dan ya suka ko na ku ce ba ya kuma wani wancan sai ba kenan تفسير الإمام البخاري نعم نعم yayi to sai ce harfin jar arba harfi na jarra ba yace wala hu ma'ani kasira minha iya da ma'anoni da iya da cikin ma'anonin da na ko azzarbiya da na zarfin zaman misali yace har tufidu ma'ana fi in zarfin zaman za ta ba da ma'anoni misali da Allah ta'ala yake cewa ولقد نزلكم الله ببدر وانتم اذلاء فاتقوا ببدر فاتقوا الله لعلكم تشكرون اي ولقد نزلكم الله في بدر كان قال شيء الذرفيه في بدر بمعنى في وقوله تعالى لا نجد انا عزلنا عليهم عاصما اذا نجيناهم بسهر اي في سهر فبسم الله sai ka ce wannan gaba ba a sababiyya wata ali ba za mu zo da ma'anar sababi da illa misali inda Allah ta'ala ke cewa fabi zulmin min alladhina hadu ay fa bi sababi zulmin saboda zalunci ya hula haka da ke ta fabi ma na qadihim ay fa bi sababi na qadihim ina wannan duka yana nuna cewa sababiyya ce ana ba ce amma bi ma'ana as-sababiyya لك البقية المصاحبة نعم
أي من الله أرض ربك وصديق
sai ke cewa almaiya wal musahaba ta zamanto baɗin amma da ma'anar ma'iya tare da abotaka haizu ta dullu ala ma'ana ma'a za ta nuna akan ma'ana ta ma'a misalin da Allah ke cewa ilu ya nuhu bi salamin min dago وبركات عليك وعلى أمم أي اهبط مع سلام من ناشر مع حمد ربك aw sabbih musahiban hamd rabbik kenan ba anan ita ta zama ta ma'iyya kenan na'am وتكون الكفر من mm. to yayi an takuna bi ma'ana min ta zama da ma'ana min fa tufidu tab'id sai ta nuna cewa wani bangare kenan misalin da Allah ta rage ta ainihin ya shirabu biha iba biha ka gashi ne ibadun lahi ai ainihin ya shirabu min ha kenan biha bi ma'ana min ha in ta zo da ma'ana min yawwa an yawwa an ta kuna bi ma'ana an min za ta zo amma ma'anarta an ci kamar da Allah ke cewa Allah jika da samawati wa zama ma bai na wafi su ta ayyamin su masawa al'arsh الرحمن فاسأل به أي فاسأل عنه فاسأل به بمعنى عنه كتنبي كنا أكا الله تعالى خبيرا مثلا نعم
Thank you.
an ta kuna bi ma'ana ala na ƙarshe ta zama da ma'anar ala misalin da Allah ke cewa min alita man in tamanu bi in darin yu'addi ilai ai man in tamanu ala in darin kaga bi ma'ana ce na ala to ya za a yi ke sakar wani right subhanaka ba mu shawara
السلام عليكم أكرم أنا كتير السلام عليكم rana mun tsaye ga wani mun ɗan taru mutane sun iya sun tashi